أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجداره العظيم رب أرضيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح من ذريتي رب يشرع في صدري ويسر لي أمري وأعمل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مسرفوها إلا قال مسرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيا مفانا آية فإن الله سبحانه وتعالى وقال الذين تضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناقهم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون من فتا لوكسين waɗanda suka aka kaskantar da su ustubu ihu sha za za ku ga ta danna ustubu ihu madmu za ku ga ta na kuma istakbaru mafto ustubu ihu da istakbaru ustubu ihu su wajen saka ku aka yi saka ku aka yi shi yasa mudarin sun zai zo madmuma su wannan kuma su suka sa kansu ya ga mudayin nasu zai zo maftuha uzihi ba bi fulan yuzhabu bihi zahaba fulan yazhabu aka alawace idan da karfi aka kai ka to wani ne ya ga mata za a aurar da su wani ne zai aurar da su ba su ne za su aurar da kansu ba kafa wa ankihu al-ayyama minkum wa ankihu amma namiji aka ce masa wanke ma ka ba da kamina ne ta ka gani a ce kenan bambancin kenan wannan cikin rubai dukkan rubai ne amma wannan saka shi aka yi wannan kuma shi ya sa kansa yasa ustud'ibu lillazina istakbaru kaga kuma da ake girman kan saka su aka yi ba su suka daukan makansu ba da za a ci ustukubiru to amma su istakbaru istakbaru ai bi mana su suka sa kansu girman kan amma wayannan ustudu'ibu an kaskantar da kansu da kuma ce su da suka kaskantar da kansu da za ta iska da abu su ba su da rauni amma su suka dau rauni a kan in kada baka ce kula laisa bi da'ibi wa inna ma istad'afa nafsa ai shi ne ya raunar da kansa an gane ba amma in saka shi aka yi za ka ce ai fulanin huwa lalli istanzu haka shi ya kara masa a abin nan ya kaskantar da shi almuhim wallazina istudaihu su waɗannan da aka kaskantar da su marasa ƙarfin nan lillazina istakbaru suka ga manyan su bal makrul laili wan nahari iz ta'amuluna da da kaga su manyan sun ga musu a ayar jiya da muka kwana cikin ta wa qala allazina istakbaru lil ladina anahum sadadnakum ba'da an jaa aku ai ba mu bane mu ne muka hana ku to shine suka jaa ai ku ne suka hana mu dabe bal makrul layli wan nahari ai kulle-kulle da kuke yi a kanmu dare da rana da dare da rana duk in kuka ga za ku musulunta kuna sa mana ido kuna sa mana wanda suke mayar da mu za mu je darul alkam ibn abdul alkam inda annabi ya buya yana kira zuwa ga Allah din can za mu yi ko ba za mu yi ba kun sa mana ido kun sa mana ana kallo in an ga mun tafi mun zo za ku azabtar da su za ku ba mu wahala za ku ba mu doke doke za ku yi kaza kaza shi ya sa mu muka ji tsoro muka ji maka zai wannan haka abubuwan da kuke mana dare da ranar nan shi ne ya hana mu isu ta amurona na kawai da dare ba ku kyale mu ba ko ku kyale mu mun huta ba amma wannan ba dalili ba ne an nakura billahi kuna muna ta kafurtawa don mu kafurce wa Allah to amma ai ba wanda ya in an tursasa kuma wanda suna da imani ai ba za su yarda ba a, ba za su bilal da sauransu ba ba za su bi kafurci ba sun yi ne a a zamanin musa a sahara da suka ce amanna bi rabbin musa wa haruna ba bi haruna yake a tumin a na na أآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر أتجيب يسك جامتا فقد ما أنت تالي كرمنا مدانا كي يابن ذاك hukunci. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا bayan mun ga gaskiya mu binta to Allah ba za mu binta ba fakali ma ta kafi yi hukunci da duk abin da ya zo maka da ya dame su da cewa suka yace la uqati anna aydiyakum wa arjulakum wa la usallibannakum fi juzul nahri wala wala wala wala zan yi muku kaza zan yi muku kaza zan yi muku kaza da suka ga suka ce fir'auna inna ma kasbi hadhihi al-hayati ad-dunya wallahi kariyanka ai karfan ka duniyar nan ne to gobe kiyama kana da karfi ne to don yin haka faqdi ma anta qadi da Allah yanki hukuncin da ka ga dama karka da mu bayan mun ga gaskiya mu karyata mu zo wannan ba dalili bane ba dalili bane Allah ba ka ban wannan dalili ka zo ka ce wa kai rabbi ne bayan da za ka yi ta ka gobe kiyama in wanda ma ka za ga musu Allah zai tambaye su ni ma kuntum me yasa ku zauna ku kai kafirci me yasa ba ku ga ba ku bi hanyar musulunci ko musulunta ba me yasa bayan musulunci kun je kun yi a hanyar ku an kun zauna kuna zalunci a me yasa kuka je kuka zama yan kamo kuna kashe mutane me yasa kuka zama yan sharikan kuna dukan mutane me yasa kuka kaza yan bangar siyasa kuna kashe mutane kuna ji musu ciwo wallahi ai kunna mustalafina ai mun zama raunannu ne ba inda za mu iya mu yi kaza kaza wannan duk ba dalili ba duk ba dalili ba wannan Allah ba zai karbi wannan dalilin ba in ba ko ba ka dauka ko police ko soja ko civil defense ko ma waye wanda gwamnati take biya gaba da kinki da sunan da ke mutane ba babu shi law enforcement ne su za su tsauratar da kai ko su wanda amma duka banda shi banda su da ke ka su karbi gaskiya ko kariya su turba ka babu shi a lon Najeriya babu shi a lon United Nations babu shi a lon Allah in ka ga sun yi zalunci ne kawai to gobe Allah zai tambaye su dan ne kuka da kin da dan wai ku sa ku dole su yarda da sun yi laifi me yasa kuka da kin ai sai ka tabbatar in ka tabbatar mutum ba su ka ba zaki ne ni ke yi albayyana alaman ita wa ne min ramadan kan ba kana tuhumar ka ba wani ne ya zo kai police wannan ya kawo maka tuhumar ka ga shi ba ya yi kike ya yi mun kaza ya yi mata ina shaida ina shaida albayyana alaman ita shi wannan da ya zo ya kawo kara ina shaida shi wannan da aka yi kara in an kara yadda bai yi ba ba ta kace kanki an yarda ba a al-yaminu ala man ankar akai shi kotu kiran in za ka iya waje don zuwa ba shi yan kuwa in har ya rantsa kyale ke kyale shi ya tafi amma ka da kai kai tocin naki ka ji masa ciwo wannan in ka yi domin kyamma Allah zai tambaye ka don ke kawo lalanta bawa na ni da na halicci ɗan adam ni na halicce shi na girmama shi kuma na bayyana muku laqad karramna bani adama wa hamalnahum fid barri wal bahri وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا مين من أهل الجنة مين من أهل الجنة نجل ممانتي نا ɗaukaka shi a kan halittun dewa kai ka zama wulakanta shi waye kai filin gashin ka ta gashin sa ɗaya za ka yi halitta ina mutumin da zai yi halittar filin gashin mutum guda ɗaya eh akwai to yaya mai abu ya girmama abunsa kai ba ku bari ba ka zo ka wulakanta masa Allah ya Allah mu zai gaba shi ga kai ba wani ya wulakanta ka ba kai dan adam in ka wulakanta kanka ma Allah zai kama ba zai yi ba dan ya riga girmama ka لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم ba halittar da Allah yake halabtu bi yadayya kai dan adam ba halittar da Allah yake halabtu bi yadayya na halice shi da hannayen sai dan adam to ya zaka da kaulakan da kanka eh kai kaulakan da kanka ba Allah zai hukunta ka balle wa wani ya wulakan ka yanzu da hakki sai ga manzo Allah yake sinfani min ahli dari dan haram akwai ɗan wuta guda biyu yanzu ban zan zuwa wannan zamani yace amma suna zuwa yace mutane masu damara a tsakiya suna rike da bulala kamar wukiyar sa suna zakkara mutane ba zai ba da ni wannan ɗan wuta ne ɗan wuta biyu ɗan mata kafiyatin ariyatin maliyatin mumilat ɗan mata ga su da riga amma tsirara suke ne tsirara kayan fice ya kama jikin su yana nuna mafatin nasu yana nuna hankali yana nuna duwawu yana nuna gajin yadda kansu za ka samu kamar asnamun bukti kamar tozon budiri sun daura a baya suna tafiya ma'ilatin mumita suna rangwada na wani haka na wani haka to wannan gobe ɗan ɗan wuta ne ɗan wuta ne ko kai namiji ma in kana tafiya rangwada kai ɗan wuta ne eh kaɗan za ka tafi ka tafi nawa amma wajen ka zama mai kuɗi ko ka zama shugaba ko ka zama malami ko wani ne ana girma maka kana tafiya kana wani haka ka ba ta rai kana لقمان يا بنا ولا تسكر حدك لله ولا تمشي على الارض مرها انك لن تورث الارض ولن تبلغ الجبال الطولا baka isa don wani kana tafiya da gadara ta fasaro da kai ne wani abu nan ko kuma ka je wani tafiyan kama wani sai an gaya maka ke tafiya ta kafa duk kai ta kafa zuma yahudu ne za ka kafa zuma ta kafa zaman ka lafiya tashin ka doron jiwa ne ne kaza ana kana ta tare ka kambo eh wallahi da ka sauya ha ni da doke ne wannan tsari sai ni ne zan da musu ba ba yayi sai na gara ne ke wuce wuce da goro da wanda kai ma wuce irin nan babla kullu ne aka dake shi kalan mota sai dai mai irin tebur din nan yace jaka bugun baya ina ba ne ta zo zo zo ina ta zo yana zo sai da ya karo da abun ba kirin rikin ne ne nan bulani yake fito ka ga abun da kai sai yake fito fito ka koma ba ka da ita kai ba nake ma ka zo ne ma ka kuma kai kana da tsari sai na zo maka ba yake ba ka ganin ba da lafiya to haka ne hakurin Allah ya hadice ka ka tafiya ka bara amma sai nake ma ka taka fannu kar ka taka ka gudu to wannan shi ne girman kai ba abin da Allah ba a cikin shi ga manzo Allah yake man kana bi qalbihi misqala khardal min al-kibri falan yalid al-jannah duk wanda yake da duk wani girman kai a zuciyarsa ba shi ne ba shi da aljanna abu ne ba dan gida yayi aka kore shi kai ba dai za ka rubuta ke dan ba aljanna ya girma a aljanna ya girma tun yana karami aka kai shi aljanna ya girma cikin aljanna amma da yake ban kai Allah ne ce ma kana laka an ta takabbara fiha bai inganta ka girman kai nan ba gidan girman kai bane hafu yana fita idan ne fa inna alayka la'nati ila yawmiddin na tsine maka har kafin kiyama dan girman kai ba kawai aka yi maka wani ya girman kai da ya yi ya raina adam da Allah ke danne iz amarku ka kaki ya ce ana hayo min an ta hayo min wani ne hayo min sai ka bi shi da me da me ka bi sai ya mayar da Allah ma ya kamar yana da cikin waran da bai halice shi ka bai san da halatta ni min nahu wa halattahu min dini kai waye har Allah Allah ya ni da ka kakara da yana wannan wannan banza ما قال لك أن تتكبر فيها فخرج فقال فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين كده أبو قولي كده أبو ذاك لو كشلا ها dan gidan wani college ba zai kai ba bako a lokacin za ka fita to domin haka wannan jina ya tsakwaru da kai da aka sa ka kana cewa wani wallahi mai gidan nan ya sa ni kaza kaza ai ni ba so na yi ba a wallahi ya sa ni ne na yi na dau bright ya na yanka ai yace ni kaza wallahi ko bai kiyama za su je za su faɗa gaskiya wa asarun nadamata a lokacin za su koye da nadaman da suka yi za su ce wallahi da mun sani da ba mu fi ku ba ashe ba za su mana amfani ba oh da kula da za su yi muku amfani ne kai da yadda wani wani ba ni ne na faɗa wani kin isa ka ne wani ya yi zai tambaye ni la uzu azu amma ba tun da ke sifar Allah ba mai tambaya mu mun bai kan tambaya muna da imaniti muna da kariya kariya mai ba na Allah bane kariya na Allah ne kariya ko su dide ne ka ji ka zo da kariya Allah ka samu to domin haka mutane su yi hankali eh wanda kudin jama'a yana hannun su wallahi su yi hankali ko kuma su je a haɗa su da makamin min hadis ringin narka musu tun daga kabari sai duka da ya kai ka nuke kafa saba'in birane saba'in a ƙasa dan da ƙasa ta ce ba na son ka to fito da kai kuma ni ni wannan shine ba shine azaban kabari ba shine azaban kabari kafin ne dole azabul akbar ne wannan wannan عذاب الدنيا دون عذاب الأكبر ولا أنت لن عذاب أنت تنكرني كابون مفيه دي بعد babban azaba to shi ne Allah yake cewa su waɗannan wanda suka suka aka suka dauki ko kuma aka raunana su suke dawo da masu girman kan wanda suka raunana su ai ba kulle kullen ku ne na kullum dare da rana da babban mun huta ba in ka amurona na an nasura billahi mu gudun cewa amurnin Allah wa najala lahu an dada hakan nan kar mu sanya mata alloli ba shi mu bauta wa asarun nadamata wannan abin da suke yi na ga nadama kuma yau malayan fa'un nadam wannan ranar kuma nadama ba shine wato gani ya ce nuraddu li na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ita ya ubangiji ga wanda mu duniya mu je mu yi aikin da ba irin aikin da da mu kai ba dan su za da ga wannan wahala mu zo mu shiga buhari kai ina ai mun tafi mun tafi kenan a inji tsara rawo gaskiyar sa wani dan kiyama ta tashi mutane kowa suna za kullu wala su bi imamihim ya ce wannan ko daga ina da su yan Najeriya ne a kusa janna azaba ku ta duniya mataki kun a duniya kaf a duniya kaf dide wanda na sani ba ba nan ba mu san azaba a wajen shugabannin sa irin ɗan Najeriya duk wani abun azaba bai muku aja suna nemo abun saukaka wa talakazu su abun azaba za su neme su ba sai sun nemi ina ina ne da talaka za su sha wahala a an muka yi musu abu kaza to ayi musu babu ba ka neman ina ne kamar inda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama uwar mu aisha take cewa kullum sauki take nemo muku kullum sauki take neman mu take ma ku yi wa nabiyukum ba baina sai ainihin illa iktara ayi sarawa ba a taba ba shi zabi ya ɗauko muku wani abu ya kawo a wa ummarsa ba Allah ya ba shi zabi ga abu biyu ɗauke da kai wa ummarka kuma abu biyun ba duka masu sauki ne saboda Allah ya gaya mana inna Allah yuridu bikum nusra wa la yuridu bikum al-usra mai sauki biyun ne ba za a nika annabi ɗau ɗaya shi ne uwan ma'aikata take mafi saukin zai sa kasan komai yan aka jera biyu ko wasu sauki ne za ka mu ɗaya ya ji ɗaya tattal fakar sai shi na sauki to annabi shi yake zaɓen mana to kaga shugaba ke nan ya ga Allah ya ce duk wani shugaba ya yi koyi da annabi wala kun fi rasulillahi uswatul hasana gawa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wanda yana kaunar Allah kuma yana son ya samu rabo a lahira to ya gudanar da jama'arsa kamar irin inda annabi ya gudanar da umarsa don shi ne shi ne shugaba ai za ka yi koyi bai koyar da shugaba irin kamar amma ka zo kana cutar talakawanka to me yake na kai me ya sunanka wa ka bi ai na ka samu wannan abun wa ya training ɗinka babu shedan ne ya maka shaitan ne to domin haka shi ne da suka ga wannan abun suka yi nadama shi ne Allah ke talan marawar azaba da suka gani azabar Allah ɗin wajen annal adlala sai muka sanya sarkoki na karbe na wuta a fi a'ana inda zina kafar a wuyayyenan kafirai wanda suka kafirce din da kafafuwansu kamar kiya hal yujzauna ai ba za a saka wa mutum ba illa ma kanu ya'maluna sai abin da suka aikata jaza'u sai'atin sai'atin misla wal jaza'u ihsani ihsan na'am shine yau za mu tashi wa ma arsalna min sai Allah bayan ya bayyana komai irin wannan dama Qur'ani kenan ya faɗi ya tafi ya dawo don ba shi littafin almara ba ne littafi ne na wa'azi littafi ne wanda za ka yi amfani da shi ma amfani duniya da rayuwa shi ne to kaga manzo Allah ya damu ya damu da kun ya ga mutane da su kafu su ba su musulunta ba shi ne Allah ya ce maka wala Allah ka ba ki unnabtaka ala azarihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa kana damar da kanka karka damu yace ba kai kai ba kowane annabawa haka muka aika su wa ma arsalna ba mu aika daya daga cikin manzannin mu ba fi karyatin a wani a wani birni a wani gari illa qamin nadirin domin su ja kunnen su illa qala mutrafuha sai ko su masu masu kudin su da sarakunan su sai sun gaya musu inna bima ursiltum bihi kafirun abinda kuka zo da shi kai ba za mu yarda ba ba wa mutanen annabi shaibu da annabi shaibu ya ce mutu ku cika mizani kada ku yi saki mudu kada ku ji mutane ciwo kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku ji tsoron Allah sai suka ce ya shaibu a salawatuka ta amurka أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء كيف wai yawan kallolin da muke ganin kana yi wai kana ibada kana bauta Allah su ne suke zuga ka suke rudan ka annabi kama kana ya budu abana mu bar abrolin iyayen ko kuma mu yi abin da muka jama da kudin mu kudin mu ne ba mu yi abin da muka ga dama ne ina ruwanka kai za ka gama kudin mu mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza kudin ka dai kai ka nema mu muka nema ba ko Allah na ka ne ya ba mu yau ya mana ya zuwa mana kudi a sama kai da Allah ba ma sai wannan maganganun kanzan naka laula wa haku kala wa naka wallahi dan ba dan akwai a cikin mu ɗan business miloniya miloniya ɗan uwan mu muna haraka da su ba kunyan su suke jin ba ka samu maganin ka tun ainihin wai kai wai kai abu kana ce mana wani kaza kaza kaza kaza ko yau haka ne ko yau inda kana gaya muku gaskiya za ki kaza ku in ba in sun ga za ka zage su a idan su ba za ka ci tsoron ka ki su kana ba da ba da ka gaba ka gure ma ku shi kare ne ma da kana da wani yin kawai yake ban da yin wani za ku gani ai a akwai rana tana zuwa insha Allah karin kuma an za su dauki ta su dauka da wanda suka gabata ma yau ina suke ina suke in ka zo kafan nan ina suke ina tafa balewa ina saudona ina akintola ha ina suke ina oronfi ina murtala ha ina abacha ina umar musa ya raduwa in ka fita waje ina gaddafi ina wuce dubara ina aljairun abidi ina kaisar ina baha ina abdullah ina husaini a jordan ina hassan a morocco ina suke ina reagan a america ina suke ina fitilmin a russia ina suke ina mawu zaitun a china ina suke ina kina kong a northern korea ina suke su duba kana jababira na duniya da suke ina ai ka dauki imra da wani duk girman kanka wata rana kai gawa ne kana mutuwa yaranka da matarka ba za su kira ka sunan ka dan gaba da cewa baba ba sai ce wannan gawan a dauke shi wa matar gaba za ta ce mijina wannan gawan ku kai ku binne shi mana abokinka a kalla wanda ba ku ruba kuka ku zai ta alhaji wani ko a dala wannan gawa mu dauka mu kai sunan ka ba tun a duniya kai ba ko ba sunan ka gawa gamdun wawa wai sunan ka shine ga amfanin gawa ba sai wai kan gamdun wawa ne madakaran wawa wawan to ne kai ba ku da to dole ka mai am mu mai da hankali Umar da Nabi karyace ai ba ya annabi Muhammadu ba komai ka kwantar da hankalinka wa ma arsalna bi qaryatin ai ba mu aika a cikin wata gari min nadirin irin ka mai gargadi illa qala mutrafuha sai masu girman kansu masu kudin su da masu talautan su sun mayar musu da cewa inna bima ursiltum bi abinda aka aiko ku na kadai da Allah da bin gaskiya da bin tabarki madaidaiciya kafiruna mun kafin ce masa ba za mu ci ba in akwai abin da za ka yi kai na وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين
kuma za su ga annabawan dama za su ce ba ba kai da Allah su din nan akwai lokaci har kullum kun talauci ya da yanku ku zo ku kawai ku ne shugabanni Allah ya turo ku ba ku ganin mu mun fi ku kudi mun fi ku yara ai in shugabanci ne mu ne ya kamata mu yi shugabanci mu masu miliyoyi masu yaya kuma ku annabawa kaga yawanci Allah saboda annabi ba gadonsa yawanci za su zo ba su da yaya da yawa ya'yan su ɗaya ya'yan su biyu kamar zakariya ya ɗaya ne ke nema sai da yaro ya da shekara tamanin da biyar aka ba shi yaya wannan ma bai gaje shi ba yana nan da ransa ba zai isra'ila suka kama shi tsakiyar rana a bai makarisi suka yi yanke kansa kamar yadda boko haram suke yi kaza boko haram ainihin su yahuda ne eh a zamanin annabi yaya suka fara yanka wuyan mutum ba yanzu kam a zamanin annabi ya aka fa an ba shi ba annabi da aka yi aka gundule mata kai a zamanin annabi Muhammad kuma sai na Usman ibn Affan shine hawari ko garan suka shigo masa yana karatun Qur'ani suka kibalin da suka yanka kansa suka gundule suka dora doron masa suka suka je to annabawa haka ake shi ne suke cewa wa kalun su waɗannan masu girman kai ma'abotan kuɗi da sarauta suke cewa nahnu aksaru amwalan ha ba ka gani su wai duk abin da Allah zai yi ba mai kuɗi ba bai da amfani a wajen su in kai kana da kuɗi kai ne kake da amfani in ba ka da kuɗi ko talauta kai ba komai ba ne kaga duk Qur'ani ya tafi haka in an ce musu inna Allah ba'atha lakum mal qalu bal malika suka ce anna yakunu lahu mulku alaina wa lam yuta sa'atan min al-mal kaga suka ce annabi ba qala nabiyyun lahu annabi ne ba Allah ya hore shi ka ga wa jama'arka ga tsarutu shi ne zai zama shugaban su ki ga ki yanki kai ka ce ba sai inna Allah ba ta lahum tsaru malika sai suka ce Allah ya kuma lahum mulkun alayna Allah kai ba ka nan gare tsarutu zai zama shugaban wala duk ta fa'atin min Allah ba da miliyoyi aikin banza kai maka kiran ba a'a Allah ya bibita ku a kansa a kahu fasfasar fil ilmi wal jism duk masu hankali wannan shi ne ka'ida ta kafin na zaben shugaba shugaba ya zama fasfasar fil ilmi yana da ilmi sosai da ilmi sosai yana da kuma ya zama mai kalli amma ba mu Najeriya ba muna ɗaukar masu nan ɓallon yawa duk gabanin mu haka ana ga hutun da makaratun sun yi salama ne a sun yi sakandare a ba su yi ba a yi zafi kai ba su kai kwajin ne ka zaune ne ba ba su kasar filin babu kuma fitar da su ala kiyaye وقالوا ذلك نحن أكثر أموالا wa aula ko yace aka ba ko yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka turo shi ne ne laraba ko suka ce laraba ko suka ce wai bai da kudi laula unzila ala rajulin min qaryatayn azim laula unzila ala khair inda wannan qur'ani ina ake an saukar akan wani babban mai kudi ko sarauta a cikin garuruka guda biyu na tsari da makka amma kullum ya jima Abu Talib maraya wanda babansa ma ya bar shi ya tafi can talauci ba uwarsa ta rasu a hanya shekara yana shekara shi ya tashi a gaban mutane kuma yau da zuwa shi ne za mu bi mu ci aka da Allah ya ilaha illallah wa ya da Allah Muhammad rasulullah mu ya wuce gaban mu in ya sun kuya Allah ba kuma mu sun kuya in ya tashi mu tashi in ya ce ku yi mu yi in ya ce ku daina mu daina haba mala suka ce haba ai Allah ya ta abin da yake laula unzil ala rajulin min qaryatayn haka lokacin da wani bawan Allah shi da abokin da kamar da za cikin suratul qaf yace masa ka ji tsoron Allah kar kai girman kai ni'iman da ya baka kaza kaza la yana bayana ba ne yace masa ma azunnu أن تزيد هذه أبدا وما أزد الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منه منقلبا sai kai barin da ba ka ji ni da talauci ya kare talauci kan ba za mu samu babu ce tukunna ma azunnu an tafi da hadi abada dukiya na da zama babu ji tsoron mabarki take talaka da bai yace wa ma ajunnu ka ta kan lahiran da kake faɗa ma ni ba babu ita ujina yace kai mu dauka za ta yi mu dauka lahiran akwai rujitu bari ka ta ko ne abin da ake ce masa alarabi taqwidu jadal ila sahib jadal idan mutum yana jaya da kai ka ce to na ji mu je ai ba yanzu kai ba sai ba da kai ba kana so ne magana ta tafi ba ka son ku tsaya kuna jami'i jami'a ta shi ne ba zai tsaya da wannan fakar abokin da su jami'i jami'a ya ce wala in rubitu na ji na ji ba da tsaye na ji za ku za ku ma lajira wajen Allah ba za ku tsaya a ji ku ma dan za ku a ji za ku ma ba kan kai jami'a wala in rubitu ila rabbi ba kace ubangiji da shi ya bani wannan abuwa ba take da yawa ba amma na yarda shi din ya bani idan na koma wajen ubangiji na da kake faɗa din la ajidanna khayrun minhum munqalaba sai dai samu fiye da haka mafaki ba irin wanda kai kake faɗa ba yace domin ne in dai ubangijin ka shi ne mai kuɗi shi ganiyun ne shi ne shi ma mai kuɗi ne ai ya san darajar mai kuɗi dan wanda ya san darajar ya san ina zai sauke ni ba irin zambar da yake zai inda zai saukar da ke ni zai sauke to ka duba ba ko yadda mutu rabi a haka ko yadda masu kuɗi ko har su zai ta karshen saka mai kuɗi ɗan kashi don girman kai da jabaduran ba za su taɓa yin abincin su illa ma na da yawan da Allah ke a cikin su amma mafi yawan su haka su wa qalu nanu aktaru amwalan ai mu muna da kuɗi ban fiye da kai wa auladan da kuma 'ya'ya har ma wani ya ce manzo Allah ya ce da Allah kai mana shuru ya abkar ya ce kai ba abkar ba kai har za ka zo ka je kai ga kana ba ka da kuɗi ga kana ba ka da yaya mata ne kawai kake da shi ba ka da ɗan namiji abkar ɗin ka mai kundulallen zuriya shine Allah ya ce inna shani aka huwal abkar shi mai ɗakin ka shi ne ɗakin kannan huwa abtar yace amma kai inna atayna kal kautsar mun ba ka dangi nan kautsar din ba wani kan haudin bane wanda hadisi ya zo a wannan zuriyar malam mun ba ka zuriyar da ba yin kowa ya ba ba kabilar da ba shari'a ga kowa kowane irin kabila akwai shari'a ko a namiyar eh masu bane masu musulmi kaɗan to ko a wajen za ka samu sani saboda Allah ya yi dangin annabi baya ne ba zai yake ba har kashin kiyam har kashin kiyam وقالوا نحن أكثر أموالا أي مولي ما تقضي وأولادا جهايا وما نحن بمؤذبين كما أبين لك أي أكن درجم بزي سامو عذابا با إن زي سامو دامي دام باجي برايد دولي بي kasu suna da san Allah mutumin Najeriya ne kasu mutumin Najeriya ta duniya ba mace kalmar Brian akwai wani ambasu da Najeriya da a cikin sunan ambasu na Anka mutumin Sokoto ne yadda ya ga mutumin Najeriya polis na wajen musulmin din nan akwai wata fadar afirma ta ji maka zai ga wani polis yana rike da igiya yana rike da igiya yana koran mutane suna tunturu don sai dan Najeriya ya zo ya ce da ya ga igiya sai yalla yalla ruhu nan sai ta hadiya hadiya ne na baka sai ya karwa sai ya sa yau sai an da kuram da ya ta haka ya ta ran lalani a ce ɗan Najeriya ko a lahira zai gwada ba da Brian amma duk ka ba ba da Najeriya ba ko zai ba da Brian eh ba da Brian ɗan Najeriya ai haka Allah ya yi shi ne ba da Brian a a sai dai sai dai a yace da sunan kadiya kadiya kafin ne da rajuwa din ba zai yarda ba in yi Ibrahim ne sai ce ai yin ne hakika na ba su hakika ban zama yanzu ɗan Najeriya sun ba musu Allah duk yanzu la hausa da wani kwanta ga na sauri ai za mutumin da zaka kula alama ka nuna za ka ba shi abu za ka bashi gaskiyan amma yanzu a cikin Makka akwai wani police station sunansa police station na Jarum Mansur in kana neman fara police station a wajen ka je wajen wajen anguwa ko shi bukar wani da yana wajen ko hotel ne aka kama ka da inda ka inda wannan polis na wajen za su iya bari ka kana wajen kuma an jama ku baya da wajen duk wannan zan duk wanda yana maka zan Allah Allah ke dama in ka haɗa su wani abu ya ɗauke je ka je ke karanka a polis na kyarin maso yana husbuka ko ne an gwara ke husbuka a karshen kyarin maso su za ka je gida to in a nan na ka ja kai karanka aka samu shi aka ba da price to wanda ka kara da sai ya ɗan daga kulan sai dai jini wani ya fi da kuɗi a baya haka ne suka ba ta mutanen Najeriya ko ba kuwa za ka zama kan Najeriya ne. Duk inda ɗan Najeriya ko Indiya ya samu ɗan Najeriya dubu biyar da sun ba sun ba ta su. Abin da na faɗa ne malam Aminu kan Afirka da Indiya sun fi mu yawa da sun fi mu rikici da sun amma suna zaune lafiya kabilun su mu muna ya mu a yadda akwai ɗan Najeriya cikin aka ta yadda to ka dau duk yawan indiya din nan ka dau dan ne ga miliyon biyar ka ji ka zuwa musu bayan shekara biyar ka zo ka ga mu wannan magana yace ka samu kinki da kinki duk kinki duniya ya kinki na sani
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون shi da Allah ya ce in ba jahilcin su ba kun ya Muhammadu ya annabi na wa da muku wa'annan masu girman kai wanda suke ganin kudin kamar nasu ne su suke ba a kansu inna rabbi ubangiji na ya busu tsori su kalimai ya sha shi ne ba mai bada arziki arzikin ba nashi ne ba na ku ba ne shi yake ba da arziki ga wanda ya zo ba dan yana son ka ba ba a'a ko kuma wa ya ya bar wani din ba kuɗi ba dan yana kin sa bane ba ya ba mai kuɗi kuɗi bane dan yana son sa ba ya bar mara kuɗi ba shi da kuɗi ba dai baya son sa a'a fa amma insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama wa amma idza mabtalahu فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الله يتكلم كلا كويا dukkan wannan ma ba dan garguwa ba ne wannan ma ba karkanci ba ne ibtila'i ne jarrabawa ne mu ga kai din za ka iya samun kuɗi kai ka fitar da godiya na Allah ka taimaka bayan Allah ba sun kama Allah ilai za ka kyautata ka wani da Allah kyautata maka ko za ka zama karuna ka ce inna ma utitu ala ilmin indi ka ce wannan dabara ta ce ta kasuwa iya business dina ne ya kara mu wannan kuɗi ba wani shige da fitera da ba da dina da haɗa baki da mutanen gwamnati mu multiply din farashin abu da menene da wannan shi ne ya bani ba wai Allah ka bane kaza aka bi aure ita malamai da suka ce maka fasun kama a sanar ma su ne wala tauri fasa da kila sai ce ina mabuti ko ala ilmin ilmi ya ce ai Allah ilmi na ne ya samu wannan kudin ba wai wani su ya ce Allah ne Allah ku ne ki ba ku ba malamai bari ya ba malamai ba kaga yau ma aka suke ta dan malami ya ga ne mutum wannan aikin da suka yi inda Allah ne da roƙon Allah sai ya kawo in kaga sun doki malam sun ji malam to wani abu ya fita eh da ka zama su ke jiran ka fita ko ya ma ka zo a malam da abin ka so ka jira ko ne ka ga a nan ka so sun malaman suna da amfani shine yake kul ka ga masa inna rabbi ubangiji na ya busutu rizqa yana yalwan da arziki liman ya sha a cikin bayinsa zai ke ya bashi wa yaqdir akan nan kuma yake kaddara wani kuma ya zauna ba kuɗi kamar yadda ya zo a cikin hadisi kudusi manzon Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzon Allah ja'altu ba'da ibadi أغنياء لأن الغنى خير لهم وجعلت بعدهم فقراء لأن الفقر خير لهم يجي هذا يوم باين ما saboda kudin shi ne a gare gare wai su kuma na sa su talauci saboda talaucin ne a fi musu ya zaune wani wani ba wani matsayacin ka ba shi kuɗi ka ba ta shi kamar wani a zamanin manzo Allah sunan sa alabata ya zai ga manzo Allah kai mu addu'a sa kuɗi da Allah ya ce Allah sa alabata kaje ka zauna yawa ko abinci babu gobe babu tunda ya ji masa ita manzo Allah za ka yi mu addu'a kai mun ba za ka yi ba ka bari amma da sai cewa talauci ya bi samu wannan ba abin da hankali na sai dauka ba ita to kana da jari dan kudi ba waya kuma zai sauko ma dan na addu'a kai kudi ya sauko ma ka a illa jari ka yace ban da komai sai wata gudumar akuya yace kaje ka samu sai ya dau hannunka mai albarka da ya daura a kiyarka ya rinda shafanta har ya zo ta cikinsa ya ta hantarsa ya yi haka ya ce cikin ka ji ana yin hantar sai ya koya ta dawo kalamar sai ya yi aji da kan yayi ba ya yi aji da ma ba wata wata na ji a aji sai ya kayya dan zai kai ko da nisa da wata ba zuwa sallah ba sai yawa akuya ana nan ana nan manzo Allah da ya kaura ya rasu shi ne kare mutum da yake ba zai ba da zakka ba shi yake ya kafa ta zakka ce to wanda ya kafa ta zakka ya kafa ta musulunci saboda buniyar islamu ala ham sanan Allah ya ce ka ga musu inna rabbi ya musu rizqa Allah shi yake yalwata wadansu arziki liman yasha wa yaqdir kuma ya fa yake kaddara wani rashin samu walakin na asabar na su la yalamun sai dai kuma mutane mafi yawa kun jahilci haka ne na وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى يقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في المرقات آمنون to domin haka Allah yake kai ku ji ni ji masu yana da masu kuɗi wa ma amwalukum ku san fa ba kuɗaɗen ku wa wa auladukum da yawan ƴaƴan ku wa ma amwalukum wa la auladukum tukallibuna in hada billati tukallibu kum inda na zulfa ba shi ne zai ba ku daraja a wajena ba a duniya dan kowa da zalimai dan ku sun ga masu kuɗin su jawo jiki ya zai ba ka koma ko sarki ne a sai masu kuɗin su jawo jiki da malamai ne ake ganin wanda wanda ya muka mutu wanda sarakuna da a yi kun gaji zaben da ya wuce yi ko da malamai gudu ni da kwanan wani ni da dogon kwanan wani ni tsuwa da shi turawa ni wannan su zaɓuwa ne ni ne dan Allah kada mutane Allah ya annabi ya ce ba ba su ba su gama ji ba kada ka baki ka cikin wani abu daban eh har an ce maka almajirin ka da musu wa za su zaba wa ai ba za su zaba ka ga musu qala Allah wa qala rasul wa qala al-a'imma ka ga musu wannan duk sunan malamai suna nan da kai masu kuni a gabayan gaba abin da suke amma ka zo kai malami ka kinki malawani ko ka je malawani a baya ko ka sa abu ni wani shi ne dawa wani shi za ku zaɓa wani Allah sauke zuwan haka lalacin ya kai haka lalacin ya kai a ƙasar nan komi an wulakanta shi sarauta an wulakanta shi dukiya an wulakanta shi malanta ma yau an wulakanta shi wa iyazu billah kaga malami yana kun fara zakin malami dan wasa saboda dan siyasa har ka kafurta ɗan wanda malam wane ina kiran da zuwa musulunci ba malami ba ne har ma wani ke ya kafurta kenan tun da ba zai zaɓi wane ba da Allah dan Allah dan Allah wani irin kaskanci ne muka kai kan ba wani irin kokanci ne wannan wa iyazu billah wa iyazu billah wannan zamanin da mazala ke faɗa ne muka zo ba yadda kana doron kasa in ka je makabarta kana sha'awa masu wanda suke cikin kabarin kana sha'awa ka ce zama Allah ne mazan mu a kawo ya kuɗi da an zauna a cikin irin wannan da ido ni ne zai maka wannan da ka zo gara zuwa gara rasul ka zo gara ka me zai yi maka ya baka wani motar da ba su ya yi tuka da kana da su ya zo gara me zai maka mai ko zai gina ma wani gida da mu ko don ba mutu abin da ta cikin gida kai malami haka lalacin mu ya kai wajen neman duniya na tanafar fi malami ba za ka yi munafaza a karatun suhari ba ba za ka yi munafaza a cikin yada ilimin addini a tsakanin bayan Allah ba ba za ka yada neman lahira a tsakanin bayan Allah ba an ce ba daukakarka shi ne amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar manzo Allah ya ce manzo Allah kuntum khayra ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah fa ta wa tu'minuna bil hukam wannan da naka fadila har ya ce kana kunya a kai malami da ka sanar dan dauka diga ko ba kai ba duk ne ina ruwan musara ba ba yanzu ba faɗi ce ba ai malamai sun bari ko ni ba na faɗa amma duk malamai ne ai ba suka bari amma tun da mafi ya yi jini ko ba su ɗan ne wace ɗaya na ba ta ne in ji ba wuce ya ba ta gari ko ba ka bani to dan Allah ne ina kira ga malamai wannan da ya wuce kullu ibn adama khata wa khayru khata'ina tawwabun ai kowa ya kuskure yau da sun yi kuskure ya wuce amma ni ina kira su ina haɗa su da darajar ilimin da suka Allah ba su da darajar Qur'anin da yake hannu da su ji tausayin bayan Allah da Allah ya ba su a hannu su cire bakin su a yin wannan abubuwa su cire bakin su a cikin wayannan banzayen abu mai dauda dan siyasa ba na ga maka koma waye in dai dan siyasa ne ne ne munafiki ne Allah ba ka tada ya ba manzo Allah ne ba ba ni tijani mara ba ne eh ba manzo Allah bai ce mana hadisi muslim man kunna fihi arba'atu man kunna fihi منافق خالق وإن إلا أنه يصلي ويصوم wanda a cikin halayensa akwai abu hudun nan in ji maza Allah ko ya yi sallah ya yi azumi ya ce ni musulmi ne munafiki ne wanda babu gurbata ba gurbabe bane munafiki ne hali shi ne mai fa iza hadatha kaza wa iza utmina khana wa iza wa'ada akhlafa wa iza jadala hafina in ya faɗa ƙarya in an amince masa ya ci abana in ya yi wa'adi baya cikawa in jayayya ta kama shi da ɗan uwansa ya kullo ƙarya ya kawo masa ko ba a yi ko ba a yi sun duk wanda ya ba ka sani da shi ƙarya za su yi masa ƙaryar da shi wanda ya bai taɓa sani ba wata ce bai taba tunanin ya irin ba amma wajen ya samu jama'a wani na ku zaɓa la ila ila ba ku ga abin da ya yayi kaza yayi kaza yayi kaza wani wanda ba jin tsara ne sai yana zuna da uwa sama ha ba wai ba na gane cikin social media wanda yake a kan wanda wanda yana suna consulting din fatin su gari daban yana ce ba ku san halin sa ba ko kowa ba ta ci auren sa ɗan gaba ba ta ce uwar sa ma bai bari ba kaza kawai saboda in za ba shi Qur'ani da rake wallahi ne da kai yake to yawan to ka zo in wani mutane kai malami da Allah Allah ya daga ka Allah ya daga malami ba ha yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sai ka zo da kanka daraka saboda ne saboda ne a cewa me duk abin da za ba ka kai malami wannan yan jasa wallahi da na duk abin da za su baka ba zai ji ka kallon yan gobe ba ko kuna da su zai biya Allah bai biya ba to ne mai sun ji su ba su miliyan ɗari ne yan miliyan ɗari ina wani ya wanda ya ɗauka ba malami ne da miliyan ɗari a ƙasar na gaya musu ga manya-manyan yan jihar suna zaune su ga mu ce mu wane ya ba wa da miliyan akwai ka ce miliyan ɗari miliyan ɗari ya kai kakar nan waje ne nake da su ka gari yawon ka ga wani waje da hotel da zai je soka to shi ne mai kazuma mai yake nan bayan da Allah yake daraja ba daraja da ba بيتي يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة أكبر يجي درجات كم أما ذلك ذلك وأن الله ذلك درجات ni dai na roƙon su don Allah bala din ya wuce amma nan gaba da Allah sai haƙuri sai haƙuri ban zo ne wannan magana ba amma ya za dole shi ya kamata su sai haƙuri haƙuri ya ne to Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ƙarfin bi ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ƙarfin bi mata wa akwai dawana an alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.
No.
To,
To.
na,
yanzu ya zo azumi na ba shi mutum da zai yi ko kuma akwai a lokacin da ya mutu mutu,
a wadanda zai yi shi ya fi gida yana mutu wani ne yana da to wata banda ba, kwanar da cin biyu ne,
na
kwanar da yi ne ke wani. Ina duka da ya rage su kamar rage ne.
na Allah ya shawar da wani a mai wuce da shawar da wani ya matsayi wanda ya auri kafin da kare da ke gidan nan sai kuma Allah ya yi da rasuwa shi wannan matar za ta gaje shi kuma shi ta ci da wani tsari
Na ɗaya ne sadaki ta ce, don matar ta ce, an ɗaura aure ba ta tare ba, sai ya mutu ba, za ta yi ta kaba ta ci gado. al-mautu kaddukum ji imam malik a mazabin mu ne na maliki wannan akwai a kufa abdullahi ibn mas'ud yana wa'azi wani ya zai ce masa malam a kanwata ta yi aure amma ba ta tare ba sai mijin ta yaro shin akwai ta gaba a kanka ko babu sai ya ce ya ce ba ne wata biyu kaga wannan duk karatun bulus muka zama yi ya zo zamu fara kai sai mun karanta abin da kai in ba ka ba ka ruwa wata biyu zamu tafi suna ya yi wata biyu yana bincike sai mutumin ya zo bayan wata biyu ya zo ya zauna ya fara karatu shi ne sai mutum ya ce malam tambaya ta ba kake wata biyu su kuma wata biyu din ne ya ce a kan mai yake ga shi gashi ya ce eh, na je na bincika littafin Allah ba samu wannan kuɗi ba na bincika a jisan manzo Allah wanda ne ya bi kan mun ba samu ba amma zan yi ijtihadi na kai idan na wafaka ya dace daidai to Allah da manzonsa ne suka yi idan na yi kuskure a fatawan da na yi ni da ke dan mu faɗo mu ga yi da je da riga ta saba ta ciki da shiga to sai wani yana zaune sai yake kayi hukunci daidai da hukuncin annabi yace ni ma kanwa ta Fatima binta Asiyya mijinta ya rasu ba ta tare ba na zo na zama manzon Allah sai manzon Allah ya ce ta je ta ta kaba ta shiga ya ka imam mali ya dauka wani hadisi ya ce almautu kadda kodi almautu kadda kodi ai mutuwa daidai da rufa kofa ina jan gani to
akwai shago da gidan da aka kasuwa gaskiya ba da yin sanadiyan sa ba a kowace da ya fi ya yana amfani shi.
yana tsada kawai ya wata ne yana sabon mai gidansa yana tsada da ku kawai da zai ce yin mana ribar ba ku zai wa bayo wani abu da ya na doka yana tsada yawa Yanzu ma wani da ya zai tsada ya fi kuma.
na To shi ne yana tunani ya zai yi ma yin ba shawara.
yana da kuɗi yana da kuɗin da zai biya kace kace da yi in yana da shi ya ji maza ya samu magada ya ba su kuɗin su kuma ya roƙe su gafara in ba da shi ba ya samu magada ya ce gaskiya zaman yau da gobe da muke yi da iyaye babanku na yi masa sa'adar abu kaza in za ku yabe mini to ina roƙo ko ba za ku yabe ba ku ba ni lokaci zai yi ƙoƙarin biya ku amma an bai yi wannan ba ya yi jin kuma ni ya zuru ya ci bi magana yau malkiya duk wanda ya tashi da gidansa ko kuɗin gwamnati ko kuɗin jama'a goma ko ni jama'a da yankunsu to in bai dawo da su ba gobe kiyama zai zo da su balle ma kudin gwamnati kan wannan za ka zo da su a nan duniya in ji imam malik kuma ka kai lahira ba eh duka biyu amma sauran masu ayin guda hudu masu su suka ce a ba za ka ba ba masu san ya kai lahira saboda mutumin da ya tafi kudin gwamnati a haibar kudin da ni ba ma na san kudin gwamnati manzo Allah ya tsara mutum da zai ma ke wani mulmulin dinari sai da aka tara da zai mutum raba kai nan jirgi a wani wata zinari a babban da ta gina take ta ce ba gani ba zai ji zinari ka tashi ka sanar ka yi shaida wanda ya gane kawo sai da gina ta ce ya yi shaida shuru ya sake yi shaida shuru ya sake yi shaida shuru sai mutumin da can ya yi tunani ko menene ne ya tashi ya kawo wanda Allah ya ce ta ji da labari ya ce na ji shi ne baka kawo a yake ne na biyu ba ya ce na ji shi ne baka kawo a yake ina na uku ka ji ya ce a to ka kai lafiya haka wani sahabi ya yi ya yi yaƙi sosai a haifar ɗin har aka kashe shi a cikin yaƙi sai ƙanwarsa tana cewa ai ɗan wani cikin da ya mutu ya mutu da jiki kuma sun ce wanki yana wuta yana wuta ya ce ya ba su kuma Allah a yakin Allah ba aka kashe shi yake ya yi tsada a ja duba kayan da akwai takwasin mutane da ya tsada ya sa aka ja ka samu takwasin to wannan ya fi kuma wannan ka saki abin mutum wannan ba wani wani yayi dauke dauke an kada ya mayar da kafin mutane kawai kuma na ji ya ji masa da ya ji amana ربنا لا تزغ قلوبنا إلا في الأحقاب وأنت ربنا لا تزغ قلوبنا ولا تحقق لنا آمين